أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu zahabi littafi mai suna kitabul kaba'ir inda a sati da ya gabata mun yi dogon bayani a zama na harko da na biyu akan abin da ya shahi shirka kuma muka fara bayani akan abin da ya shahi riya wadda ita ma wani nau'i ne na shirka amma ita shirkul asgar ce inda muka yi bayani akan riya cewa ita riya shi ne mutum ya aikata wani aiki ba don Allah ba ya kasance aikinka ka nufaci wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan kuma shi ne babban al'amari wanda yake gaban baki ɗaya ayyukanmu da muke yi na alkhairi ya kasance mun same su a cikin littafinmu a ba'an mantura wannan ba ƙaramin haɗari ba ne ba ba ƙaramin hasara ba ce ba Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon jikinmu baya kallon wata sura gare mu baya kallon kayan da muka sanya a jikinmu abin da yake kallo zuciyar mu yake kallo daga cikin magabata wani yake ce mana idan za mu hutu mu bayyana a gaban jama'a a kullum za mu yi ƙoƙarin mu sanya kaya masu kyau mu yi wanka mu gyara jiki mu sarce kai mu yi ado domin mu bayyana bayyana mai kyau a kalle mu cewa mun yi kyau mun yi haske ya ce to me yasa duk wannan ƙoƙarin da muke yi na mutane su ga mu mai kyau ba za mu yi ƙoƙarin mu kalli inda mu gyara inda Allah ke kallo ba wanda shine zukatanmu Allah taimake mu ayyukanmu ga baki ɗaya kasance don shi muke to malam ya yi bayani inda makaranta hadithi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa iyyakum washirkul asghar qalu ya rasulullah wa mashirkul asghar qala arriya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kiyaye ku da yin shirka karama sahabbai suke tambaya suka ce menene ake ce ma shirka karama yace ita ce riya يقول الله تعالى يوم يجازي العباد بأعمالهم الله سبحانه وتعالى زي زي فدا أران زي ما باين شي سكمكو اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونه بأعمالكم في الدنيا كجي وجن وأند كجي أيكة أيكنكو دن سغني أنا الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء كجي كغني شن أوجن سزاكو سامو سكمكو ka je wajen wanda kake yi saboda shi shin zai biya ka aikin da kake aikatawa ai ka san cewa a wannan rana kowa ta kan shi ki ranar da yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mir'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ranar da mutun zai ringa gudun dan uwan shi ranar da mutun zai ringa gudun matar shi ranar da mutun zai ringa gudun iyan shi kowa abun gudu ne a gare shi likulli mri'in minhum yawma izin sha'anun yuguni kowa a wannan rana sha'anin da yake gaban shi ma ya ishe shi al'amarin da yake gaban shi ya ishe shi shine yaya za a yi ya gama lafiya ya za a yi kan shi Allah ya kasance ya samu sakamakon bayan haka nan mu sani cewa raqibun atid mala'iku masu rubuta ayyuka na lada da ayyuka na zunubi a duk lokacin da muka aikata wani aiki na lada su babu ruwan su rubuta za su a duk lokacin da muka aikata aikin zunubi rubuta za su babu ruwansu da ya kai aikin ko kuma saboda bai kai aikin su dai za su rubuta babu wanda ya san aikin nan saboda Allah ka yi shi sai Allah subhanahu wa ta'ala sai an zo da littafin naka an gabatar an ce ga aikin shi wanda ya aikata na aikin alkhairi ga sanan aikin gashi nan tili-tili sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ai ba ku sani ba a zuciyar shi ya kudirce ba ni ya nufata ba wasu ne ya nufaci wannan aikin da shi ya je wajen wa'anda ya nufaci wannan aiki da shi su biya shi babu khasara a duniya da lahira kamar wannan abu mu yi kokari diyan da zamu mu kiyaye zuciyarmu in aikin Allah ya tashi musallama cewa wannan aiki na Allah ne babu wani wanda yake sai biya mu a wannan aiki in ba Allah subhanahu wataala wa tunda shi kadai ya samu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allah man amila amalan ashraka ma'i fihi ghayr ghayri yace fa huwa lilladhi ashraka wa ana minhu bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya aikata wani aiki a wannan aiki ya yi shirka bi ma'ana ya nufaci wani ba ni ba ya gama wani da ni sai manzo sallallahu alaihi yake cewa fa huwa lillazi ashraka wa ana minhu bari Allah zai bar shi da wanda ya aikin saboda shi ni kuma babu ruwana da shi haka nan manzo sallallahu alaihi yake cewa man samma asamma Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi dukkan wanda ya dan aji to za a jin dukkan wanda ya yi don a gani to za a ganin bakin karabanka kenan kuma sakamakon kenan abu hure da allah kara mashi yarda ke cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal rubba sa'imin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'i wal atash manzo allah sallallahu alaihi yake cewa takan yi wani mai azumin laysa lahu min sawmihi illa al-ju'i wal atash bai da wani rabo a wannan azumi da yayi sai yunwa sai ishirwa bi ma'ana babu lada babu komi a ciki kawai ka sha ishirwa ta banza kuma hallo ka sha yunwa ta banza ya ce wa rubba ƙa'imin laisa lahu min ƙiyami illa sahara hakanan takan yi wani ya zo ya yi tattayin salloli ko na hili ko wanda zai ɓoye cikin dare inda ya yi ne saboda dama wata manufa daban ko don saboda a gani to allah haka zai bar shi bai da wani sakamako illa wannan tsayuwar da ya ta yi ta banza tana tsayuwar banza ce kai tunda babu lada a kanta ya'ani annahu idza lam takun salatu was-sawm liwajhi Allah ta'ala fala thawaba lahu abinda wannan hadisi yake nihi bi ma'ana idan ya kasance sallarka da azuminka ba saboda Allah kai ba to fala thawaba lahu baka da lada a wannan aiki kama rawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala مثل الذي يعمل للرياء والسمعة كمثل الذي يملأ كيسه حصى ثم يدخل السوق ليشتري به فإذا فتاه قدام البائع فإذا هو حصى وضرب به وجهه ولا منفعة له في كيسه سوى مقالة الناس له ما أملأ كيسه ولا يعطى به شيئا فكذلك الذي يعمل للرياء والسمعة فليس له من عمله سوى مقالة الناس wala thawaba lahu fil akhirah haka ne yake cewa mathalul ladhi ya'malu lirriya misalin wanda yake aikata aiki na riya wasuma dan aji shi a san shi kama thalil ladhi yamla'u kisahu hasa kama wanda yazo ya cika bahun shi da kasa ne thumma yadkhulu suq liyashtari bihi yaje ya dauki wannan bahun nashi ya tai kasuwa da shi wanda ke cike da ƙasa ya ringa ce ma mutane a zo a saya a zo a saya yana budewa bayan masu saya sun zo yana budewa sai a gani cewa ashe ƙasa ce yake kiran mutane su saya ka san ku daga ka zo ka bude kowa ta ta ce wannan mahaukaci idan ka zo ma mutane da ƙasa kasuwa ka ce ka zo ka sai da ai ba wanda zai ma ɗaukan mai hankali to daga daga ya zo ya bude sai ga ƙasa ce sai su ɗauki wannan ƙasa su ringa jihon shi da ita suna watsa mai ita a fuska wala man fa'ata lahu fi kisihi siwa maqalatan nasa lahu bai da wani abun amfani da ya samu a wannan abin da ya kai kasuwa sai abin da mutane suke faɗa a kan shi cewa ai wane yana nan ya cika bahu da ƙasa ya kawo ya ce yana sosai da ya ce wala yau bihi shay'an ba abin da zai samu a wannan abin wannan wahalar da yi na zuwa ya kwaso kasar ya cika ya dauko ya kawo ba abin da zai samu ba amfanin da zai mi ya ce faka zalika alladhi ya'malu lirriya'i wa sum'a fa laysa lahu min amalihi siwa maqalatan nas hakanan wanda yake aikata aiki na riya don ko a ji shi a san shi ya ce to babu wani abu da zai samu sai wannan magana ta mutane wala thawaba lahu fil akhirah bai da wani sakamako a lahira in dai dan mutane kai ko in dai dan wani kai ko to babu komi a tare da kai na lada ka tabbatar da cewa wannan aiki kana kariya ma in ka tai ka sa a ranka cewa babu a cikin littafin ka cewa ka yi sallah ko ka yi azumi ko ka yi sadaka ko ka yi wani abu na ko ka karanta qur'ani ko ka yi wani in dai dan mutane kai to aikin banza kai haka lissawa cikin ayyukan ka na alkhairi bayan haka nan daga cikin tawassuli na shari'a an shar'anta mana mu yi tawassuli da ayyukanmu na alkhairi akwai kissa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada ta wasu magabata guda uku suka zo suna cikin balaguro sai ruwa a hadari ya taso aka fara ruwa sai suka samu wani kogo na dutse suka shiga suna shiga ana iska ana ruwa kawai wani dutse sai gangaro daga sama sai danne wannan kogon da suke ciki babu ta yadda za a yi su huta babu wata ƙofa ta huta sun rasa yadda za su sai suka ce to wannan ba abin da zai hudda mu sai illa mu yi tawassuli da wasu ayyuka da muka yi na alkhairi Allah ya hudda mu daga wannan matsayi da muke ciki na farko ya tashi ya ce shi ayyukan daga cikin aikin da na alkhairi wanda yake tunawa kuma yake ji a ran shi cewa Allah ya amsa ya taɓa bada ya taɓa zuwa ya wani aiki wani ya mishi aiki da ya mishi aiki da ya biya shi sai mutumin ya rena kudin sai ta hiya shi ce in dai wannan zaka bani rike ma ban nasu yana juya baya da ya tahi shi kuma ya ga kudin wannan ba nashi bane ba sai je sai dabba sai ɗar mai mashi wannan dabbar ta ringa aihuwa ta ringa aihuwa sai da ta zama garke babba dukiya ta taru wannan mutumin wata rana gari ya mashi zahi sai dawo sai ce bawan Allah kana tuni wata shekara na taɓa maka aiki da ka zo biya na na ce ban na so to na zo ka bani kayana sai ce mai kai ne wane wane ya ce ya ce ai ba wani ke jiranka kaga wannan garken da kake gani na dabbobi duka ya ce ya ce gabaki ɗaya na kare ya ce kakare na ma hankali mana ya ce ba na hankali ba ne ya ce lokacin da ka kiya dabba na sayin maka da wannan kuɗin na tsarmi maka ita ce ta aihu ta taro nan dukiya ka je ka ɗauka ta kaci ya kora baki ɗaya ko ɗaya bai bar mashi ya ce ya Allah wannan abin da ne na rike wannan amana in dan kai ne ya Allah ka hudda mu daga wannan matsayin da muke ciki a nan kawai sai wannan dutse sai dan gusa ga sai na biyu ya tashi ya ce ni kuma wata rana na bukaci in yi fasikanci ga wata sai ta kiya kuma tana neman taimako ta yi ta yi ta yi na yi na yi ta kiya na yi ta kiya kuma gashi ita a masu take taimako take so in mata sai na ce mata in dai tana son taimako na ni kuma sai na yi lalata da ita daga ƙarshe dai ta amince saboda wahala ta yi wahala ta wata ce ta amince ya ba ta abinda zai batan ya lalata ya zo ya batan ya zo zai aikata lalata take ce mishi ka yi tsoron Allah kada ka aikata abin da baka da hurumi a tare da shi yana tana faɗin wannan sai tsoron Allah ya sabko a kan shi ya bari saboda Allah kuma ya bata abin take nema ya ce ya Allah in saboda kai na bar wannan fasikancin ya Allah ka huta mu daga wannan matsayi sai wannan dutse dan gusa amma ba su iya fita haka nan sai na uku ya tashi ya ce ya Allah ni kuma iyayena ni nike ba su abinci wata rana na tafi neman abinci suna jira na har suka yi barci na je na samo abincin wannan madara ce da wasu abubuwa na zo na yi tsaye ba na so in tada saboda kan ran sai ɓaci na rike wannan abu har sai da suka tashi daga barci ina tsaye a kansu to kwana na ba suka sha ya Allah wannan biyayya da nama iyayena in saboda kai nai ya Allah ka fita mu daga cikin wannan sai wannan dutse sai bude shi suka fita yanzu wannan kissa a takeice idan mun lura ayyuka ne suka yi na alkhairi sai suka roki Allah subhanahu wataala ya hudda su daga matsayin da suke ciki dalilin tawassuli da wannan aiki da suka yi in dan Allah suka yi Allah hudda su to misali idan yau wannan aikin ba dan Allah suka yi shi ba suna farawa masu roki Allah sai in dan shi suka yi a hudda su kaga babu bai kenan ka yana daga cikin sirri na yin aiki don Allah zai taimaka maka a ranar da za ka daga hannu ka roƙi Allah ka yi ta wasuli da wannan aiki Allah ya amshi wannan aikin na kai da kanka za ka ji kumiya idan ba don Allah kai ba ka zo ka ce ya Allah wannan aiki da na yi ina ta wasuli gare ka idan idan kai ne ya Allah ka bani kaza ko ka mini kaza kai da kanka an sani ba dan Allah kai ba ka gani babu ta yanda za a yi ka samu biyan bukata kenan ka ga yana daga cikin abin da za mu rike kullum a zuciyarmu duk abin da za mu yi tunda Allah ya taimake mu ba mu shiga harka shashanci ba ba ma tare da ita ba ma aikata da ba ma ciki mun barta to ya kasance a zuciyarmu ma kuma in za mu yi aikin alkhairi ya kasance saboda Allah subhanahu wa ta'ala za mu bashi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura wannan aya tana magana ne akan wanda suke aikata aiki ba dan Allah ba za a gabatar da ayyukansu wanda suke aiki ba dan Allah ba za a gabatar da ayyukansu faja Allahu haba'an mantura sai a sanya wannan aiki gabaki daya kamar kura ce abin shekiya kamar kura ce abin shekiya bai da amfanin komai Allah bai amsa ba yani al'amal allati amaluha li ghairi wajhi Allah ta'ala yana nihin ayyukan da suka aikata ba dan neman yarda Allah ba abqalna thawabaha sai muka lalata wannan ladan da aka rubuta za su samu to ba dan Allah suka yi ba shikenan sai a lalata wannan lada waja'alnaha kalhaba al-manthur wa huwa al-ghubar alladhi yura fi sha'i shams sai kasance aikin kamar kura ce irin misali in rana ta haska wuri zaka ringa ganin wani abin kamar kura a cikin hasken to kamar haka aikin zai kasance ba so kuma an watsar da shi ya kasance aikin banza وروى عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم يا رويت دقا من زعل صلى الله عليه وسلم كتوى يؤمر بفئام أي جماعات من الناس يوم القيامة إلى الجنة za umarci wata jama'a ranar tashin kiyama a ce su ta gidan aljanna hatta idadanu minha wasu tanshe ƙura ihataha har sai sun zo gasu ga aljanna suna jin kamshinta wanzuru ila kusuriha wa nazaru ila kusuriha suka ga irin manya-manyan benaye da gidaje wanda aka tanada nasu ne wa ila ma a'adda Allah li ahliha fiha da dukkan tanadin da Allah subhanahu wata'ala yayi ga wa'anda za su shiga gidan wannan aljanna yace nudu anisrufuhum anha sai ai kira a ce wa'annan da suka zo suka tunkari gidan aljanna a kawar da su daga gidan aljanna wannan fa'innahum la nasiba lahum fiha saboda ba su da wani rabo a wannan gida na aljanna fayurja'una bi hasaratin fayurja'una bi hasaratin wa nadamatin ma raja'a al-awwaluna wal akharuna bi mithliha sai su koma baya a cikin hasara da nadama babu wasu daga cikin mutanen harko da mutanen ƙarshe da suka koma da irin hasara da nadama irin wadda wa'annan wanda suka yi aikin da suke ganin da suke tsammanin wannan aikin yana iya tsiratar da su a cewa don Allah suka yi ba daga baya a ce musu a kora su kar su shiga gidan aljanna fa yaqulun hasti rabbana law adkhaltana an-nar hasti ya Allah mu da ma wuta kasa qabla an turina ma ra'aitana min thawab ma adatta li ula'ika li'auliya'ika kana ahwanu alaina yace ya Allah mu da ma wuta ka samu da a ce an gwada mana wannan abin da aka tanada ga yan aljanna tukwana aka haramta mana ita mu da ma wuta aka samu tun daga wuri fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah ya ce zalika ma aradtu bikum kuntum idza khalut idza idza khalutum bazartumuni bil azaim yace wannan shi ne abin da aka so ku yi ya kasance idan kun keɓance ku yi abu saboda Allah to he kasance kukin idan kun keɓance inda babu kowa za ku ringa mubaraza hoto na hoto ga Allah da aikata manya-manyan zunubai wai za laƙitumun nas laƙitumuhun muhbitina tura'unan nasa bi amalikum khilafa ma tautoni min kulubikum yace idan kuma kun gamu da mutane shi za ku gamu da su kuna ƙoƙarin nuna musu cewa kukin aina kirki ne amma saɓanin abinda kuke bani a cikin zukatanku kinan abu a hili kun bayyana cewa ku na kirki ne amma a ɓoye a zuciyarku ba allan kuka nufata ba ba kwa so allah ba kula don wannan abu kai ya ce hibattumun nas walam habattumun nas walam tuhabuni wa ajlaltumun nas wa lam tajilluni kun yi saboda mutane ba kun yi saboda ni ba kun girmama mutane kun ɗaukaka su ba ku- ni ba ku girmama ba ku girmama ni ba wa taraktum lin nas wa lam tatrukuni kun bar ayyuka na sabo saboda mutane amma kun ki bari saboda ni in a gaban mutane ne kana kaffa kaffa ba kai ba amma da ka keɓance kai kadai kuma sai ka aikata yace ya ani li ajalin nas fal yawm udhiqukum alima iqabi ma ma haramtukum min jazil iqabi yace a yau zan dandana muku dandanan azabata da ukubata kuma hallo in haramta muku dukkan wannan tanadi da ne na lada ga waɗanda suka aikata ayyuka na alkhairi babu hasara irin wannan babu hasara irin wannan ka zo ka yi aikin amma kuma ya tashi a tashi a tutar babu kenan mu kasance kullum yadda muke a hili a baɗininmu ya yi haka nan ya yi haka nan kada mu ringa duba ƙanƙanta aiki mu ringa duba girman wanda za mu aikata ma aikin kada mu ringa duba ƙanƙantar zunubi mu ringa duba ƙanƙantar wanda za mu aikata ma zunubin wannan allah shi ya hana mu kuma ya cancanci ya hana mu kuma da ya hana mu ya cancanci mukin idan ya hana mu kuma mu yi biyayya ma hannu wasa'ala rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man najat wani yake tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai menene tsira fa qala Allah tukhadi Allah menene tsira bi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa sai ce mi kada ka ha'inci Allah kawai kada ka ha'inci Allah me ha'inta Allah kai abu gashi na a hili kamar saboda shi ne amma ba saboda shi bane ba yace wa kaifa yukhadi Allah yo kai ta ya zama ha'inci Allah sai ce an ta'ammala amalan amaraka Allah wa rasulahu bihi wa turudi bihi ghayra wajhi Allah ka aikata wani aiki wanda Allah ne ya umarce ka da manzon shi amma lokacin da zaka zaka zaka aikata aikin ya kasance wani Allah kake nema ba Allah subhanahu wata'ala ba yace wattaqir riya mu kiyayi riya fa innahu ash-shirkul asghar saboda shine shirka karama wa annal mura'i yunada yawmal alaihi yawmal qiyama ala ru'usil khalaiq mai aikata wannan aiki na riya za a kiraye shi a gaban gabaki ɗayan halittu a nan tashin kiyama bi arba'ati asma za a kiraye shi da sunaye guda hudu ya mura'i za a kira shi a ce mai ya kai mai yi don mutane ya ghadir ya mai ha'inci ya fajir ya kai fajiri ya khasir ya kai mai khasara wanda ya khasara dalla amaluk aikinka ya lalace wa batsala ajaruk ladanka shi ma ya lalace fala ajira laka indana ba ka da ladan komi a wajenmu idhab kaje fahud ajaraka kaje ka dauki ladanka min man kunta ta'malu lahu ya mukhadi zuwa ga wanda kake mai wannan aiki ya kai mai yin ha'inci wasu ila ba'dul hukama rahimahumullah daga cikin masu hikima an tambaye wani a cikin su manil mukhlis aka tambaye shi wai wane ne wanda yake yin abu dan Allah sai ce Allah tuhibba mahmadatan nas kada ka ringa neman yaban mutane kada ka damu da sai an yabe ka da sai an ce ka iya da sai an ce kai gwani ne da sai an ce ka yi kowa da sai an ce kai na kirki ne da sai an ce kai mai ibada ne kada ka damu da wannan Allah la- Allah tuhibba mahmadatan nas ka bar neman yaban mutane wa qala al-fudail bin iyad fudail bin iyad yake cewa tarkul amali li ajalin nasiriya kai idan ka tashi yin aiki ma sai ka ga mutane ka ce kai bari in bari kada su ce mariya ce ya ce to wannan mariya ce kai kamar me yake so ya nuna maka so yake ce maka kai ka kai zuciyar ka kololuwa ta huce tunanin mutane a lokacin da ka tashi yin aiki saboda Allah ka bar tunanin mutane wannan aikin Allah ne za ka yi shi kowa ya zuwa aikin shi ya yi daladan shi kai kuma ka tashi a tutar babu ina amfanin shi ya ce wal'amal da ajalin nasu shirkun ya ce shi kuma aikin idan ka zo ka yi shi saboda mutane to wannan shirka ke ya ce wal ikhlas an yi afika allahu minha ya ce ikhlas shi ne allah ya kiyaye ka daga aikata riya allahumma afina wa afu anna ya allah ka, ka, ka kiyaye mu ka taimake mu ya kasance kuma ka yahe mana daga kurakuranmu a takaice kenan malam abin da ya kawo mana akan abin da ya shahi riya to kishiyar riya shine ikhlas shine ikhlas ya kasance ayyukan saboda Allah muke yin shi a takaice za mu dan yi bayani kadan akan ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarci mutane ba sai dan su bauta ma Allah suna masu ikhlasi ga wannan addini kenan ya kasance a kullun ayyukanmu mun nufaci Allah ne subhanahu wa ta'ala haka Allah yake cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu din mun sabkar maka da littafi da gaskiya to kai kokarin bauta ma Allah kana mai ikhlasi a gare shi ala lillahi dinul khalis shin ba ga Allah bane ba ya kasance ayi ayi addini tsantsa ba tare da riya ba wanda yake cike da ikhlasi haka yake cewa ga annabin shi qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini kace musu ni zan bauta ma Allah ne ina mai ikhlasi ga addini fa abudu ma shi'tum min duni kuje ku bauta ma wanda kuke so kuma bayan Allah haka Allah yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lalle sallata da yankana da rayuwata da mutuwata lillahi rabbil alamin wannan duka na Allah ne ubangijin talikai la sharikala bai da abokin tarayya wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan ne aka umarce ni kuma ni ne farkon musulmi haka Allah yake cewa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wataala ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa ba dan wani abu ba dan ya gwada mu wane ne zai kyautata aiki a shine hadisi na Jibril yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi ma huwa islam ma huwa iman da yazo tambaye shi ce ma huwa ihsan me yake kutawa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi shine an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi idan baka ganin shi to shi yana ganin ka ka kaddara kullun a zuciyarka lokacin da ka tashi yin sallah cewa a gaban Allah subhanahu wataala kake kira'a ce za ka yi ka so cewa ka daɗaɗa ta domin Allah subhanahu wataala ya ji ka kana karatu ba don wani ya ji ka ba idan ka zo yin azumi ya kasance kayi azumin ka ne ba don mutane su ce kai mai yawan yin azumi ne a kayi azumi ne don Allah ya ganka ka hana kanka cin abinci da shan ruwa ka hana kanka dukkan abin da Allah ya hana ba don wani abu saboda shi za ka yi sadaka za ka yi sadaka saboda Allah ce a yi sadaka za ka yi gaskiya ka za ka yi gaskiya ne saboda Allah ce a yi gaskiya ba don a ce kai wannan mai gaskiya ne ba a yarda da kai a baka amana a kayi ne saboda Allah subhanahu wata'ala daga cikin magabata akwai wani ake ce mai junaid yake cewa al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal ibad wa bainal wa bainal abd shi ikhlasu yin abdan Allah wani sirri ne tsakanin bawa da da ubangijin shi la ya'lamuhu malakun fayaktubahu mala'ikan da zai rubuta maka shi ma bai san shi bare rubuta shi wa bai san ikhlasin ka ba bare rubuta shi saboda bai san abin da ka kudirce a zuciyarka ba wala shaytana fa yafsiduhu shaytan ma bai san shi ba bare lalata shi wala hawa fa yamiluhu ko wani sarrai bare ka karkata ka bi shi kenan shi ikhlasi wani sirri ne na Allah kai kokarin rikewa magabata akwai lokacin da idan suna karatun Qur'ani sai su ga wani ya shigo sai su mai da su aji saboda ne suna gudun kan wannan ya zo ya je ringa yaya ta ce suna karatun ƙur'ani wannan abin ya sa su ji sun yi wannan karatu ne saboda shi aikin ya lalace daga cikin magabata wani ke cewa shi ya hiso shi inda za a tambaye shi zaɓi da ya kwane yana barci ya tashi da sa yana nadama akan barcin da ya bai tashi sallah ba ya ce ya hiye mushi da ya tashi gudan dare yana sallah kuma da sahi ya rinka alfahari da wannan sallati saboda ya san aikin banza ne gara ma ya barcin shi ya san aikin banza haka magabata suke idan suka zo wuri ba sa masu a san ko su suwaye fudail bin iyad malami ne mai kuɗi ne kuma mayaki ne haka ya rayuwar shi shekara raba ta gida hudu yake kashi guda ya tafi yaki kashi guda ya nemi ilimi ko ya ba da ilimi kashi guda kuma ya je neman kudi wata rana ya taba zauwa shi da yaran shi tana tahiya ya suka nema su sha ruwa a wata rijiya da suka zo bakin rijiya babu wanda ya san shi yanzu da ya zo har wani yake ture shi ma bai ma san ba wane ne har wani yake ture shi haka nan da ya kukkutsa shi ma yadda kowa ke kokoyi ya ja ruwa shi ma ya je kokoyi ya ja ruwa ya hutu ya sha sai da aka kare shi yaron nashi yake ganin kamar an tozar ta mala yake cewa wannan ita ce rayuwa ya ce wannan rayuwa ita ce rayuwar da ta ko ta rayuwa daɗi ya kasance ba wani wanda ya ma san waye kai Allah kaɗai san waye kai ka rayu da cewa Allah ya san waye kai kada ka rayu don mutane su san kai waye in mutane sun sani aikin banza ne mun karanta wannan hadisa ya kasance kullum muna halarto su a cikin zukatanmu a duk lokacin da muka tashi aikata wani aiki na Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin na Allah ba na wane bane ba na wane bane ba na wane bane kuma wane wannan in kai saboda shi komi ba ka samu Allah taimake mu ya kiyaye mu daga aikata wannan aiki na riya daga cikin magabata wani yake cewa babu a cikin ibada babu mai tashin hankali kamar ikhlasi saboda abu ne wanda Allah kadai san shi kuma a zuci yake kuma shedan yana nan a tsaye so yake kawai ya lalata ma aikinka ya fa ya yana gani ka yaki zuciyarka ka ki zuwa yin shashanci wajen aikin banza kakiya duk wani abu na haramun kakiya amma sai ka zo wajen ibada ka ce kai na kirkin ne sai zo ce nan ma muna nan sai zo maka tsaye sai ya lalata aikin wannan rana to mun karanta hadisin mutane guda uku wanda addinin musulunci bai ci gaba da su da mai kuɗi da mai ƙarfi da malami amma ranar kiyama su za a fara kaiwa gidan wuta ba wai wanda suka aikata aikin sabo ba daga cikin musulmi su za a fara kaiwa gidan wuta da kudin shi ya gina kaza ya yi masallaci ya yi kaza ya yi sadaka ya yi kaza ya taimaka an yi jihadi an yi kaza sai an zo a tambaye shi duke da Allah baka mai kai da ita yace ya Allah ka san aikin da ne da ita na nemo ta ta halak kuma na bada ta ta hanya ta kirki sai Allah ya ce kware ku kayi amma kayi ne dan a ce kai mai alheri ne kai mai san gaban addini ne wannan raban naka hudin ne kuma an hudi a ja huska shi a ƙasa a gidan mutar shi aka wanda ya sa ƙarfin shi addini yana kazar kazar ko da yaushe a ce mai kai yace ya Allah ka sani wannan ƙarfi da ka bani duk jihadin da ake da mu ake har na mutu wajen jihadi ce e kwarai haka ne kai amma kai dan a ce kai mai kokari ne a ja huska shi a gidan mutar shi aka malami a ce akramakallah ya ilimi da Allah ba ka yi ya Allah ka sani na sha wahala wajen neman ilimin kuma na sha wahala wajen ba da shi ya ce eh kai haka ne amma kai ne da a ce kai kowa karatu kuma shi ne rabanta an faɗi a ja fuskar shi a gidan mutane shi to wata irin hasara ta wanka kaga dai addini bai ci gaba ne da wa'annan guda uku dole Allah taimake mu ya kiyaye mu daga wannan aiki na riya malai ce al-kabiratu thaniya daga cikin manya-manyan zunubai akwai babban zunubi wanda ake ce ma katulun nafs shi ne kashe rai ƙala ta'ala Allah ke cewa wa man yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu adaban azima Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wanda ya kashe mummuni da gangan fajaza'uhu jahannam to makomashi gidan jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a ciki wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya hushi da shi wal'anahu kuma ya tsine mishi wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya mai tanadi azaba girma haka Allah ke cewa walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa'anda ba sa gama Allah da wani wajen bauta wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta a taba shi sai da haƙƙi wala ya zunun ba sa yin zina waman ya fa'al zalika yalka a tama wanda ya aikata wannan zai gamu da tashin hankali na azaba ya ce yau da'af lahul azabu yau mal kiyamati wa ya khuludu fihi muhana Allah zai rubunya mashi azaba na tashin kiyama wa ya khuludu fihi muhana kuma zai dawwama a ciki ya ce illa man tama sai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan saliha yi aiki aiki nagari fa'ula'ika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa'annan sune wanda ake masanya musu ayyukansu na banza su koma ayyuka na kirki wa kana Allah ghafurur rahima kuma Allah mai gafara ne kuma mai jinkai wa qala ta'ala Allah ke cewa min ajali dalika katabna da wannan ne muka rubuta ko muka fallanta ala bani Isra'il ga bani Isra'il annahu man qatala nafsan duk wanda ya kashe rai bi ghairi nafsin ba tare da rai ba aw fasadin fil ard ko yayi wani lalaci a saman ƙasa faka annama qatalan nasa jami'a kamar ka kashe gabaki ɗayan mutane ne kashe rai guda kamar ka kashe mutane ne baki ɗaya wa man ahyaha wanda ya rayar da rai kuma faka annama ahyan nasa jami'a kamar ya rayar da rai ne baki ɗaya kamar wanda ya ceto ka ceci wani zai mutu to wannan ceton da kai kamar ka ceci baki ɗayan mutane ne mutum ya hada cikin ruwa yana kokarin mutuwa kace ka huddo shi mutum bai da lafiya ka taimake shi ka bashi magani ya samu ya walwado duka duk taimakon da zaka yi kamar ka da mutane ne baki daya haka nan Allah ke cewa wa'idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa'annan kissa da aka bada ta ta mutanen suratul buruj ashabul khandaq bi ayyi dhanbin qutilat mi sai aka shiga wannan rabbi sai aka shi to kashe rai iya daga cikin manya-manyan zunubai manzan rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ke ka'aba duk darajar da girmanki yadda musulmi suke kaddara ka'aba duk fadalarta ka duba ɗakin ka'aba a lokacin da sarkin habasha na wani lokaci lokacin gabanin aihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga mutane daga gari ruwa daga Yaman daga ina ne ana bi ta garin shi lokacin haji in yayi tun a jahiliya akwai haji suna bi suna tahiya yace wai na za su a ce wai za su tafi Makka ne zuwa haji me ake a Makka wani daki ke da kai dakin Allah anan suke zuwa suna suna ibada wannan abin sai kishi ya kama shi yace to bari wannan mutanen da suke tahiya can bari musu sansani su ringa zama a garin shi shi ma bari ya yi irin ɗakin ka'aba ya gina shi a nan garin su sai gina shi yana ginawa wani daga cikin mutanen garin makka da ya gani an ba makka kishiya sai ya ji haushi sai ya kashi sai ya ɗauko kashin wannan sai ya goggoga a ɗakin ɗakin gabaki ɗaya ringa wani yanzu da aka ji wannan aka je aka gaya mashi sai ce to ba wanda zai aikata wannan abin sai mutumin garin makka don haka mu tada runduna da giwaye da mayaka mu je mu iske garin makon mu je ɗakin ka'aba mu rusa shi baki shi ke ne kama hanya da yana cikin tahiya akwai inda suka gamu da wasu dabbobi na abdulmutallib kakan manzo sallallahu alaihi wasallam suka amshi sai abdulmutallib ya taso ya iske shi ya ya da sansani a wajen garin makka ya iske shi ce mai na zo ne ka bani dabbobi na sai ce kai rushe ɗakin kawa bai dame ka ba dabbobinka suka dame kai ce a dabbobin wannan nawa ne amma ɗakin ka'aba akwai mai shi shi zai kiyaye kayan shi ni ban dabbobi na yake mamakin wannan abin da shi an kawo ma hari kai ka ce ga abin da ya dame ka yace ba ni dai nawon ba ne wannan kuma Allah ya san da zai da kayan shi ya amshi dabbobin shi da shi anan ne suratul fil ta saba anan ne aka ba mu labari a suratul fil alam tara kaifa fa'alar rabbuka bi ashabil fil sai Allah yake ba musu sallam labarin cewa abinda aka yi ga mutane masu giwa su ne mutanen abraha alam tara kai fa'alar rabbuka bi ashabil fil alam naj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul suka zo Allah ya turo tsuntsaye suka kona su da wuta aka sanya su aka mila suka makarmani to ka duba daraja na wannan daki an kame hari Allah ya turo aya aka watsa kowa aka kona kowa amma duk darajar da kimarta ba ta kai mummuni guda ɗaya ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk darajar ta ba ta kai mummuni guda ɗaya ba ran mummuni shi sa kashe rai ba karamin zanubi bane ba ba karamin aika aika bane ba mutum zai aikata a rayuwar shi biyan da za ka kai kokari ka kiyaye yanzu wannan fitintunu da suke faruwa ka gani can can ko ina mutane sun ɗauki makamai he sun kashe ɗan uwansu mutum yana sallah a masallaci ka zo kashe shi ka sa bom ka kashe kowa suna sallah ba su su sha ba su ba san ba ma me kake cewa to ka zo kashe su ka wuta ka yi bidiyo ka ce ka kashe mutum kaza a masallaci kuma ka ce Allahu akbar kuma ka ce kai musulmi ka ringa ya gadangadan kawai ka isko gari ka kona kowa kuma ka ce kai musulmi kuma ka san Allah ya faɗa ya ce wa man qat wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam mummuni ko mi yayi baka da haƙƙi kai a karan kanka kashe shi Allah subhanahu wataala ya gindaye komi saboda addinin musulunci ya zo ne kiyaye abubuwa guda biyar zuwa shidda addinin musulunci ya zo ya kiyaye addini abota ma Allah shi kadai addinin musulunci ya zo kiyaye rai shi yasa yace idan ka kashe rai kai ma a kashe ka addinin musulunci ya zo kiyaye kwalluwa hankali na mutum shi yasa ya haramta duk abin da yake sanya maye addinin musulunci ya zo kiyaye nasaba ta mutum shi yasa ya haramta yin zina ya halatta yin aure addinin musulunci ya haramta taka alhurman mutum bi ma'ana ka mikir suna kame kazafi shi yasa aka shar'anta cewa duk wanda ya ba wani kazafi to a mai bulala tamanin a mai bulala tamanin duk da daga cikin abin da addini zai kare to kashe rai iya daga cikin babban laifi wanda za ka aikata addini inda ba tare da haƙƙi ba shi yasa aka ce duk wanda ya kashe rai ma a kashe shi mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku kiyayi manya-manyan zunubai masu hallakarwa daga ciki sai ce akwai qatlun nafs allati harrama Allahu illa bil haqq kashe rai wanda Allah haramta sai da haƙƙi wa qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani yake cewa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ayyid dambu a'zamu inda Allah ta'ala wani laihi ne yayi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala qala sai yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishi alhali shi halice ka wa qala yake ta thumma ay sannan kuma bayan shi sai wanne ya ce an taktula waladaka khashyata an yat'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka don gudun talauci don ke ci abinci tare da kai don ke ci abinci tare da kai akwai da suke kashe rai a lokacin a zamanin baya ba sani ba ko a yanzu su ringa kashe iyansu wai saboda talauci saboda talauci kuma zo sallallahu alaihi wasallam bayan ayoyi suka sauka akan wannan misali kul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku billahi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulun nafsa allati wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah ay khashyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum aw ta'ala kuma nahnu narzuqukum wa iyyahum a cikin suratul isra kada ku rinka kashe iyanku dan gudun talauci mu muke arzuta ku da su a wata aya kuma yace mu muke arzuta su da ku ka yi iya wannan fadala ce ta Allah aiwa ya arziki shi yasa a kullum bawa ya bar tunanin cewa sai ya samu wani abu na hannu na dukiya tukwana zai ce Allah ya ne arziki a ka kalli kewayenka a duk abin da kake da akwai wanda ko mun karanta shi akwai wanda wannan abin neman shi ke bisa shi akwai wanda duk duke shi na iya bada don ya samu ɗa amma Allah bai bashi ba shi sa Allah ke cewa walillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha sai ce ya habu liman yasha inatan wa ya habu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inasan wa yaj'alu man yasha aqima Allah shi ke da mulkin sama da ƙasa kuma shi ke halitta komi ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u tuhur in ya ga dama ya ba wani mata in ya ga dama ya ba wani maza in ya ga dama kuma wani a jagula mishi a bashi mata a bashi maza wani kuma a sanya shi ma baya wa aihu ka kalli zakariya alaihi salam yake cewa eh eh suna annabi zakariya yake addu'a yake cewa ya Allah ka bani da yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Allah ka bani da wanda zai gane ni shi shine rasa a yaushe ne zakariya wannan addu'a a lokacin da ya isko maryam da kayan abincin da a zamanin wannan babu su misali a lokacin su sun san cewa misali madauki kamar salati ba a samun salati a lokacin damuna misali sai isko maryam da salati a gabanta ba samun fam a lokacin damuna ya isko ta da fam a tare da ita shi kuma ba sheka ba kuma a garin kabba ya tambaye ta daga ina wannan anna laki hada tace huwa min indillah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azza da wanda ya dawo ba tare da lissafi to da ya ga wannan hunalika da azakari ya rabba yana ganin wannan ya gani Allah ya bayar da abu ba lokacin shi ba yace to lokacin addu'a ya Allah ni ma ka bani da sai ya roki Allah ya ce Allah ba shi ka gani rayuwa yi mai tsaho babu da amma wannan abin yana daga cikin abin da yake cikin damuwar shi haka annabi ibrahim alaihi salam haka yana daga cikin damuwar shi ma rashin da daga baya sai ya roki allah Allah ya bashi kenan ka gane cewa samun da ni'ima ce Allah ne waka da daraja ce ni'ima ce ba karama ba ka gode ma Allah akan wannan annabawa an hana su wannan sun yi ta kukan Allah ba su sai daga baya suka ci jarabawa Allah ya ba su to kai ma da Allah baka fadala ce ni'ima ce maka kada kuskura ka ringa tunanin cewa wannan ya zo ya ƙara a cikin ya ja wani ba duke ka ko ya zama fitina a gare ka ko ya zama kaza eh yana ya zama fitina a gare ka amma ka gode ma Allah ka roki Allah ya shirye da shi haka yake cewa qala thumma ai sannan kuma sai wanne yace an tuzani halila tajarak kai zina da makwabciyarka da matan makwabcinka shi ma daga cikin manyan manyan zulubai fa anzalallahu ta'ala tasdiqa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وند باسا كما الله دوني كما باسا كشيري وند الله حرم تسيد حقي كما باسا أيكة زنا وقال صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يكتوى إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار duk lokacin da musulmi kowanne ya ɗauki takobi ga ɗan uwanshi wannan ya ɗauki takobi wannan ya ɗauki takobi domin ɗaya kashe ɗaya to da wanda aka kashe da wanda ya kashe gabaki ɗayan wutan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kashe rai ba karamin laifi bane kila ya rasulullah hada alqatil fa mabalul maktul shi wannan shi ya kisa an shi shi ya laifi ya kashe mutum sai normal ya shiga wuta tunda shi ya kisa sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce li annahu kana harisan ala qatl sahibihi shi ma wanda aka kashe shi ma kokari ne yake kashe dan uwan nashi inda ya samu dama da ya kashe dan uwan nashi dan haka duka yan mutane sun tuba قال الإمام أبو سليمان رحمه الله أبو سليمان يكتوى هذا إنما يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على عداوة بينهما وننا كسنتوى إذن يكسنتي سنايين ياكيني أكم ونتاويلي أما إنما يقتتلان على عداوة بينهما إذن يكسنتي ونتاويلي نسكي مثالي يا يوانا أبو وندا يا تنتي كسا مثالي misali wanda manzo sallallahu alaihi wasallam so dewa ya bada cigiya ta wasu yace duk wanda ya gamu da wani kashe shi akwai wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan cigiya ta wasu da ka gamu da wani manzo sallallahu alaihi wasallam yace a kashe shi kaga yanzu wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai idan ka gamu da shi ko kashe misali to idan ya kasance irin wannan ne ala ta'awid wannan babu laifi amma idan ya kasance kawai adawa ce tsakaninku wata matsala ta shiga tsakaninku wani ya dauki takobi wani ya dauki takobi ko kuma asabiya ko wani abu na kabilanci kawai kabila kaza da kabila kaza kowa dauki makami ya kashe ɗan uwan shi wannan abu ne wanda na jahiliya ne kuma kashe wannan kisan da za su yi tsakanin su gabaki ɗaya wuta ce za su yi shi yasa mu kiyaye kabilanci abu ne wanda yake hallakawa yake kai mutane gidan wuta mu kalli misali guda a ruwanda tsakanin huti ne da wani ne akwai kabila guda da suka ringa yaƙi tsakaninsu aka yi kashe mutane ban zawoyi kawai kabilanci wanda an jima ba a yi ba genocide irin wani kabilanci kawai duk abin da zai kai zuwa kabilanci ake yayi shi gabaki ɗaya mu ɗiyan adam ne gabaki ɗaya mu ɗiyan annabi adam ne duk wata kabila da ka gani idan ka bibiya akwai kakan da ko game da ita akwai inda zau game kakan kuɗi kakan kuɗi kuma musulunci ya zo ya haɗa mu kan mu yarda wani abu ya raba mu ya kasance musulunci shine a gaban mu ayan nan da Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum musulmai ɗan uwan juna ne mu rike wannan kawai ban mu da abin da yake musulunci a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya taba bujuro da irin wannan bilal wata rana wani ya aibata shi da wata shi ya kai dan bakan mace ya gaya mai irin wannan magana yana gaya mai wannan bilal ya zo gaya maza ala sallallahu alaihi ya ce shi wanda ya wannan magana yana cikin jahiliya har yanzu ba a musulunci ne wani magana ta damu shi hankali shi sahabin wani sai da ya koma wajen bilal yana kuka ya duka yana ya rike shi yana roƙon shi ya gafarta mashi ya yi mishi wannan magana ya gaya mishi a nan ya ce a wannan abin allah kaɗai ake ma kaza kaza ya ce ya yi mishi mazan sassalam ya yi kashe mai tsanani tsakanin sahabai akan kada su ringa kokarin yin kabilanci tsakanin su haka wata rana aka samu wani akurshe tsakanin khazaraj da aus wasu kabila ne guda biyu wanda suke rayuwa a garin madina mazan sassalam haka isko aus da khazaraj a da bisa shiri da juna zawon manzala sallallahu alaihi wasallam da musulunci ne suka haɗu ya kasance suna son juna kawai rannan wani abu ya tashi shikenan wani sai ya ce ya ku yan kabila ta ta ausu wani ya ce ya ku yan kabila ta hazara ce ana nema a yaki manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce har yanzu kuna cikin tahiya ta jahiliya kinin kaga jahilci ne kauyanci ne jahiliya ce ka zo ka rinda zancen kabilanci zancen kabilanci ba addini bane ba kuma ba hali bane mai kyau duk lokacin da za ka aibanta wata kabila ka hudu wani abu wanda ka bude wata kofar da kun yana iya warwa zai kasance an tsane ka wannan kabila ta kara ganin ta kare ganin mutuncin ka da darajar ka saboda suna ji cewa ba ka san su kona maka mutanenka don haka abu ne mai hadari sosai mu kiyaye shi yana iya kaiwa zuwa ga yaƙe-yaƙe wanda kuma yana iya kai mu gidan wuta au talab duniya ko kuma neman duniya kawai yaƙi saboda duniya auri asa ko neman shugabanci kawai ka tashi ka ce he ka je ka yi yaƙi ka misali ko kai kude ta ka amshi mulki idan aka kashe ka an kashe banza an kashe banza idan ka tashi saboda neman wani matsayi ko neman mulki kawai ka je ka ɗauki makami ka ce zaka yaƙi wani ka ture shi idan aka kashe ka an kashe banza awulu manzo sallallahu ya hana ya hana a fuskanci shugaba da makami ya hana ko neman daukaka yace fa amma man qatala ahlul baghi ala sifati allati yajibu qitaluhum biha aw dafi an nafsihi aw hari aw harimihi fa innahu la yadkhulu fi hadha amma wanda ya yaki saboda ya kawar da wani zalunci ga wannan mai yakin misali cikin sutul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ta'ifatani min almu'mini na tattaru idan wasu ƙungiyoyi guda biyu daga cikin mummune suka yi yaƙi juna fa aslihu bainahuma to ku sulhunta tsakaninsu amma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya tayi kokarin yin tsaurin kai akan daya fa qatilul lati tabghi to ku ga muku yaƙi wacce wadda tayi tsaurin kan wannan gidan su kaga anan an shar'anta wannan wadda tayi tsaurin kai ta kiya ayi sulhun wannan a gama a yaƙe ta kaga in wannan ne shi wannan babu laifi ya ce audafi an nafsi ko mutum ya kare kanshi wani yazo zai kashe ka baka ci baka sha ba to idan ka tashi ka kare kanka da makami ka kashe shi ka kashe banza ko diya baka badawa baka kafara baka komi a shari'a babu komi a kanka idan kuma ya kashe kai shahada manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qutila duna malihi aw duna irdihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi domin ya kare dukiyar shi ko ya kare mutuncin shi to wannan yayi shahada kenan wannan ne kenan kaga babu laifi haka nan yake cewa au harimihi ko wani mutuncin shi bayan wulayar kulfi haza to bai shiga cikin wanda aka haramta yace li annahu ma'murun bil kitabi likil kitab saboda an umurce shi yayi yaki saboda wannan yace li dabbi an nafsihi ghayr qasidin bihi qatala sahibihi illa in kana hasiran harisan ala qatl sahibihi ya ce in dai ya yi idan ya kare kanshi babu laifi amma in shi ma so ne yake kawai kashe wannan amma ba tare da wani dalili ba na kare kai to shi ma na shiga cikin wannan ya ce wa man katala baghiyan aw qatu tariqu minal muslimin wanda ya kashe wani saboda zalunci ko mai tare hanya irin yanki da nafin ko kuma masu masu masu kwace irin barayin hanya ne sai ce fa innahu la yahrus على قتله فإنه لا يحرس لا, لا يحرس على قتله إنما يدفعه عن نفسه yace shi wannan idan an kare shi babu komi idan mutum ya dauki makami akan irin wa'annan kare kai ne yace fa in intaha sahibuhu kaffa anhu wa lam yattabi'u yace idan mutum ya ki ya hwasa mutum ya zai kashe kai ka dauki makami sai ya hwasa sai ya tafiye shi to kada ka bi shi baya ka je ka kashe shi tunda ya hwasa kenan ka hakura ka bar shi ya ce fa'innal haditha lam yarud fi ahalis siffa fa'amma man khalafa hada na'ad fahuwa ladi ya dukulu fi hadar hadisi ladi da karnahu wallahu ala ya ce saboda hadisi bai magana ba akan masu wannan siffa idan mutum ya riga ya bari ya ji tsoro sai ya tafiye shi to kada ka bi bayan shi ka je kashe shi shi kenan ka bar shi amma wanda ya kasance da gaske ke kashe kashe ko kashe shi babu komi a kanka Allah shine matsayi sai ma yake cewa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kada ku koma bayana kamar kafirai junan ku yana kashe juna manzala sallallahu hallo yace la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman mutum bawa ba zai kushe ba yana cikin addinin shi matakar bai zubda wani jini na haramun ba haka ne yake cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuqda bainan nasi yawm al-qiyamati fi dima idan aka zo ranar tashin kiyama abinda za a fara hukunci akan shi na ayyuka na bayi ayyuka na alkhairi shine sallah ita za a fara bincikawa idan ta yi kyau shikenan amma a cikin ayyuka da muke yi na zunubi abinda za a fara bincikawa shine jini mutum zai zo ya rike wanda ya kashe shi ce ya Allah a tambaye wannan mina ne ya kashe duk wanda ka zuba jini shi wanda ka kashe shi zai wanda ka kashe shi zai kamo ka gaban Allah ya ce ya Allah a tambaye shi mina ne ya kashe wa fil hadith anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqatal mu'min a'zam inda Allah min zawal ad-dunya da ka kashe mummuni guda yahi girma duniya gabaki ta gushe duka duniya ta tafi da kashe ran mummuni guda wallahi kisan kai ba karamin laifi bane wa qala sallallahu alaihi wasallam al-kaba'ir al-ishraku billah wa qatlun nafs wal yamin al-gamus haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin manyan zunubai kashe rai eh shirka ga Allah da kashe rai da kuma rantsuwa ta ƙarya yace wa summiya da gamusan li annaha tagmus sahibuha fi nar an zanya mata gamus saboda tana dirmiyar da mai aikata ta a gidan wuta wa qala sallallahu alaihi wasallam haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqtulu nafsu zulman kada ku kashe rai da zalunci illa kana ala ibn adam al-awwal kafalun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl sai ke ta la taqtulu nafsu zulman la tuqtalu nafsu nafsun zulman na mu rike larabcin la tuqtal nafsun zulman ba kashe wani rai da zalunci illa kana ala ibni adam al'awwal sai an ɗora ma ɗan adam na farko wanda ya fara kisa kafilun min damiha li'annahu awwalu man sannan qatl ɗan adam na farko da ya fara kisa idan ka kashe rai yanzu wannan zunubin naka wannan ɗan adam in na farko da ya fara kisa sai ya ɗauki wannan kaso a ciki saboda shi ya fara sunanta wannan kisa saboda munin aikin da aikata shi ne kisar sha'aka cikin sautul ma'ida layin basatta ilayya yadda ka litattulai ma da bi basu din yadda ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbul alamin fa tawwa'at lahu nafsuhu qatala akhihi fa qatalahu fa asbaha min an-nadimin haka ne yake cewa ya zo cikin sahihaini manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal janna idan ka kace wanda akai alƙawalin cewa ba a taba shi to ba ka jin ƙamshin gidan aljanna ko da kafiri ne amma an yi alkawali an ce za a zamna lahiya cewa ba a yaki tsakani kawai kan shi na hujja kashe kashe shi to wannan abin da ka aikata ya kai inda ko ƙamshin aljanna ba ka shi ba wa inna ra'ihataha la tujad min masirati 40 am ƙamshin gidan aljanna tahiyar shekara 40 da tahiyar shekara 40 ake jin ƙamshin ta misali a ce daga nan zuwa ya mai shekara arba'in za a ana tafiya to tun daga nan zan ka fara jin kamshin gidan aljanna saboda kamshin da ke da kwai a ciki ya ce fa'iza ka na haza fi katil mu'ahid to wannan ma ga wanda ba musulmi ba wanda aka yi alkawali ne cewa ka a taba shi aka ce maka ba ka ji kamshin gidan aljanna ba ya ce wa wallazi ata ahadan min al-yahudi wan nasara fi daril islam shine wanda aka ba da alkawalin zaman lahiya tare da shi a gariwa na musulunci ya ce fa kaifa bi katil musulun to ga yaya idan musulmi ne ka gashi haka nan mazu salatu salam yake cewa alaman katala nafsan mu'ahad laha zimatun lahi wa zimatun rasulihi faqad akhfara zimatun lahi wa la yarhi ra'ihat aljanna wa inna riha la yujadu min masir 50 kharifan mazu salatu salam yake cewa wanda ya kashe me yake da suna dan alkawali kafirin da aka yi alkawali da shi wanda yake kalkashin alkawali na Allah da manzan shi ya ce hakika wanda ya wannan aikin ya ƙetara iyaka ta Allah kuma ba zai ji kamshi gidan aljanna ba wanda ana jin shi a tahiyar da ta kai hamsi na harifar na sai ke cewa kuma mana ana alaƙatil musulmin bi shaɗari kalimatin ya ce laƙiyallah maktuban baina ainihi ayis min rahmatillahi ta'ala yace wanda ya taimaka akan kashe musulmi koda da kalma ne zai gamu da Allah an rubuta a tsakanin idanuwan shi wannan shi babu shi babu rahama Allah ya yanke tsammani daga rahama Allah rawahu imamu ahmad wa an muawiya radiyallahu anhu qala muawiya yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhanbin asa Allah an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan nas'alu Allah al-afiya manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kowane zunubi ana sa ran bawa ya samu gafara ta ubangiji yace sai wanda ya mutu yana kafiri ko kuma ya kashe rai na mummuni da gangan bai ci bai sha ba kenan ka kashe rai na mummuni bai ci bai sha ba idan ka mutu da wannan laifi a tare da kai ka je kiyama ya daga cikin laifukan da ba a sa ran ana tsammanin cewa ba a yahi maka shi ba ko da kana musulmi sai an azabtar da kai tukwana a kai ka gidan aljanna umar bin khattab ya yi hukunci yake cewa idan ko da mutum ɗari suka gamu akan kashe mutum guda ɗaya tak to idan ya tashi yanke sasu duka wannan mutum ɗarin zai kashe duka wannan mutum ɗarin zai kashe na kakka yarda ka ba da gudunmuwa akan kashe mutane kakka yarda ka ba da gudunmuwa akan abin da zai hassada fitina ko ya haddasa yaƙi tsakanin al'umma ko da magana ce kaga wannan ci akai ko da magana kenan kaga magana misali ko ta kabilanci ko magana za ta iya harzuka mutane su huto su yi zanga-zanga da zata kai ha wani ya rasa ranshi to ka tabbatar da cewa kana da kamasho a wannan ran kuma za ka tashi ran tashin kiyama an rubuta a goshinka cewa babu kai babu rahama ubangiji shi Allah kiyaye mu daga cikin kaddarar mu ya Allah idan ka rubuta mu cewa za mu aikata irin wa'annan zunubai ya Allah ka goge mu kama aikata wannan ayyuka saboda Allah yamhu Allah ma ya sha'u ne wa yuthbit Allah yana goge abin da ya ga dama kuma ya sa abin da ya ga dama haka magabata suke wannan addu'a Umar bin Khattab yana cikin addu'an da yake yake cewa ya Allah in da an rubuta ni cikin shaqiyyu ya Allah ka goge ni ka sanya ni cikin sa'id in da an sanya ni cikin wanda suka tabi to ya Allah a goge ni a sanya ni cikin wanda za su yi nasara ya kasance gidan aljanna ne makomansu a nan za mu dakata insha Allah ta'ala za mu tashi akan kabira ta uku kenan sati mai zawa insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh